الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعلم عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة دولة الأربعاء uku ga watan takwas watan sha'aban kenan shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da biyar bayan jira na wanda ya kara da wata na daga mota zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba kafin da ya wuce mun tsaya darasi na ɗari da casa'in da takwas za mu tashi darasi na ɗari da casa'in da tara hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da shafi mai lamba ta ɗari hudu da ashirin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka na allurar marjan sai mattafa alaihi jama'a inda muke faranta fi a masallacin Hussein Fatih bin Yaman radiyallahu ta'ala anhu ma a kungilar duwar inda za mu tashi babu ma ya fa'ala baiti babu da zai magana a kan abin da ba ko zai aikata abin da ba ko zai yi za ta abu gairu man da abu sahibu ta'ala idan wani kaban ya biyo shi wanda ne abinci ne gayyata ne da yake shi da ya zo an goya ne da yake cin abinci sai kuma abokin ka ya maka ne wani ne lokacin kuna tare ba za ku iya rabuwa wani sai kawai ya biyo ka kuka dawo shi kuma abokin ka iya da yake saboda haka kuka zo in tsara yana da yadda za a yi da wannan gayyato tunda dai ka ga mai a wajen mutum ne ya abu kai da aka gayyar ko kuma a kuku hudu ko biyar aka gayyata kowa da nasa filistin sai kuma ga wani yaji ne zai yi wasu ibadi irin ta ibar ahalin shagiya an so ka nemi mai abinci wato izinin mai abinci ga wanda ya biyo ka misali yana ta waya ko ka daga waya kace ga nan zuwa amma aboki na muna tare da shi mu zo tare kalle amma to ba ni kace wani gaskiya ba ku ba ko kuno ne yana ta ko kuno ne to ba ka da matsala amma idan yan ga ga ma to gaskiya ko ku da ku ne da abokin kaza ba su da shi wani ko wani shi ne da ko ko an yi kaza na wanda ne yana korafi haka to su ta ba bugun ku in ka je ba ka ga muku ba zai ce ba abinci da kai su wai ka ba faɗa sai ka ga mun cewa za ka kira kana da tsari ba abiya ba ku salata ta iya da ya bai aje ba ku mun ji a bai kwana uku yau kwana uku za ka ce ya wani ya wani ni ka ga dama ma za ka iya kulle kaitin ka ne sai kulle da amma yanzu an magana da nake ina biya wa wasu mata aure wannan sai nake to zai ga mutum daga kauye a wannan halin da ake ciki ya kunya zauna wala ka tura ba ko dubu biyu ke biyu kike dubu biyu ne kawo a cikin wata wahala ce da ni a cikin wata zai mun ga ai wannan ne ma a wuce ke sai ta dawo ita da ƴaƴan ta duka yau kuma su zauna illa wa sha Allah wannan kuma gure ne wallahi gure ne komai yana zuwa zuwa kizawa a hura kizawa a hura a rika kallon yanayi kai ta samu dama suna jan kabin su dokan tura da wani abu duk da wani ya ga kana tura hannun zai ga wata duniya ce da kai bari ya duba ya tsaka da kanka Allah ya sauya. Yaji ne shari'a ta kawo ana duba tsori Babu da Abu Mas'ud al-Ansari shine ba. Sunan da Abu al-Kunya. Ya sunan da Lubai ne na halittu. Abi Bakar da ya yi kunya da kuma bada walabi. Abi Bakar da sunan sa Lubai bin Lahadi. Abu Mas'ud almadani kuma da jira ko kuma da jira hali yabbatu kana yake jira rajulun min al-ansar wani mutum ya zo daga cikin mutanen Madina yukuna ana masa alkunya da Abu Abashu Aidi ana masa alkunya da Abu Shu'aib fakana bi gudanin lahu qassar sai da wani yaron gidansa wanda shi kuma qassabu ne ai jazzar mahauci kenan ko shi wannan yaron gidan nasu mahauci ne yake jami da hawa ya fi kamsa kamar abincin da zai ci mutum biyar ta ji da'ida a yi abincin da zai ci mutum biyar bai yi wuri da ana kawo da biyu sallallahu alaihi wa sallam yake ina so ga yi da annabi alaihi salatu wa sallam da ramadan da hamsa shi ne na biyar sai wato annabi yana damar ya tuwo da mutum hudu shi ne na biyar sai zai ga yi sai abinci فإني قد عرفت في وجهه الجوع yake domin na ga a fitar annabi na lura cewa yin wa yake ji irin kyautar da Allah ya fito ke nan ka duba da kanka ka ba mutum ba ba tare da ya roƙa ba kuma ka ba da abin da abincin za a yi kai ne mutum in ka dau ne abin ka ba mutum sai ga ka ci abinci kai ma ka san kai ya kace ba abinci za a ci ba wannan abincin za a ci ko alale yanzu ai ai ba da dan wa jama'a ce ba mu da abin ne wala ga je ne da yawa hamsin hamsin ne ko da daya gida ko za ka ci gida goma dari biyar kenan ko gurin gona irin kafin da su zo daidai wannan ko kana da wannan bari ku goma goma ko a gidan ba tubani tubani shi ne na cikin yawa daidai tubani gaskiya tubani ma yanzu ai ba a yi ba kala baka kada mutum tubani kada tubani da ganin da Allah baka san shi ba ka ji baka ga gari bai san shi ba to da ba ma a yi gobe ka yi ya maka mala ba an tana mata ba Hadin gidan Allah. Yawwa, shi ma na biya kai kai gidan ba mutum ce. Ba za ta ji ne ba za ta yi abin cikin lafiya. shawar mako shi ne masu zuwa a ta kuku guda su zo da haka shi ya gano cewa annabi alaihi salatu wassalam yana jin yunwa da kansa irin kyautar da Allah ya fito kenan يقولي فإني أريد أن أذهب فإني قد عرفت في وجهه الجوع فدعاه يتي هذا على أمر جنوة تعالى النبي عليه الصلاة والسلام فدعاهم في جلالته فدعاهم معهم رجل لسكته يذك حدوده هذا قارون في الله ليقوم ممكن يرسل زمنا كده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ده النبي يقول إن هذا قد شجعنا ko ce wanda ya gaje shi ce to ga wani ya biyo mu to kai ma ya ra na wuce da wani guri ka je wanda ai ne da shi dole a yi saboda haka ga wani ya biyo mu kai shi da an ta zana da wuce aka ce wanda ya gaje in ka ga dama ka ba shi izini ya shigo wa in ji da an yarji a raja in kuma ba ka so zo to za mu ci koma ci koma sai kuma ai da nauyi kaga da sai ne da yadda yake la ban bari wannan magana kada abinci lahu na ba shi dama shi ma shigo kuma da ake ko ake ma kai ya na jin da yake muke cewa muna magana ciyar wannan ta ta harin wasu ka ce an dena wai yau da yake bai masu yawan zuwa masu yan jirgi da suke ba dena ba kan ana hanyar zane kawai a inda wannan ka'idar ake bi sai ka je ka cike hom an ba ka ilimi har yanzu ana yi. yau akwai wanda shi wanda muke da tsauna da yake wallahi akwai wanda aka bawa dama na jin ya jini amma shi a shekara kullum yake yi kwana ɗari ko da sittin din kullum lafiya aka baki wannan sufura ɗaya kullum sai ya ciyar kullum da Allah shi za da muna da tsora yi sai shi dan dan ya ce ma a ce wai an ko wai kan mu samu maka da kan mu da madina a dini yace wallahi kan yani yace ko zuwa masallaci ko gaskiya ne gaskiya ne ana addini ba wai ko zuwa masallaci ba addini an mu'amala yace ya rike da Allah sun yi mu'amala yace babu yadda za a yi ka ba wani kuɗi ya cinye wa Allah ba za a cinye ba yace baban da ya kai asibiti da ya je asibiti ya babu ya dawo da shi bayan wata shida za a yi masa aiki sai aka faɗo wani kuɗi mai yawa yace kawai yace shi ba ni da wannan kuɗin sai likita ya ce da shi akwai ofis a kasa wannan wakafin khairiyya din yake ka je kai presenting ta kadar ka nuna musu kace kai wa kai yake mana da mutane da kawai su aikin su duk wata tura kudi ce ko shekara sai ko a je mutum da wuri yake kuma ba za ya ga abin kuno ba su da wannan jira abu ne ba za ka sani a haramin nan an zuwa yi mutum ya zo kawai sai ka ga an sa an ba ka kyautar abun ka duba jikin bayan da zai sai ka ga an sa fa'ido kai wani ne wannan zafi baya so a sani yake mu wata rana ya shigo ne da zaura ta biyu ya dawo kuma ko kowane ko a gudu a wani babu shine wani ne ga wani mutum da tibi a zaune bayan an sha ruwa da an sha abinci an raba wa mutane sai ya yi da tibi yake da yayansa da ma da yayansa manya da kanana dan ya ji kamar yake yake sai ya ji bayan sun kauce suna dalla sai ya ji da Allah ya mar addu'a yake mata idan kan alƙawari ni ma za ka yi yake zama hayya biya da yake ta ba yake ta gaba da hadiya yake ya gudiya wakana da wato da yake kai da dari ba yake ne zo ko ko wanda jiwa yake wallahi da niyyar kawai ne yaro addu'a saboda ba kama kawai ta jigo da gani ne yake saboda da yanayin da ko ko ba wuce wannan yake je kalli ya kalli kan ya kalli nan shi ne gaba a je kowa da dinsa shi ne ko wanda ne ne yau bijin makariyar ko a gurin shi yace wallahi je ka ko je mun ba shi ka akwai dubu da ko dubu babbar je mun ba shi ka je mun ba shi je ce kawai je gaba a kallon shi ni ga ba kamar sun ga yace shi ma ne ga ba shi sa an ji ko shi kan ne ba shi yake shi ne mutum masallaci yake alhamdulillah alhamdulillah yake yi yake duk da yau da yake har sai ko yin da mutane na dauko kuɗin ne yake wallahi wallahi har ya dawo da kuɗin ne yake sai wai wannan mutane je wani buci ka so ya fi kowa iya waka a kanu wai ko kin fita a cikin kawai da ku zo da ku kowa iya wuga biyano ba haka wani wallahi mutanen da sun zo zo ya ajiye miliyan hamsin kawai ya fiye da mutane kuma baya zuwa sun sunansa wani haka baya zuwa sun sunansa yanzu yanzu faɗa kake ma saboda ba a fita sunan ba ta donated ba kai ba Allah ma za ka yi mai kyauta to in ma gaba ya ce yanzu wani zai zo masallaci zai zo ya kwaya ya ga sun mutu in da ga abu sai ko ne sai ko gobe ya wuce ba shi wa ko gobe ba wa ga wa Allah ko wa kullu rabbi gaba ne ba kullum ma za ka rike rike wannan da ne kuridullah Allah ba ka ba wa rike ya linka ma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha sai an ba da linki goma idan Allah ya ba ka dukiya malam kai mu aljanna ce wallahi ko mu aljanna ce kun je ka samu dukiya kai mu aljanna ce ko wannan kun da kake yana jin kana gani ba zuwa lahira da dukiya ba zuwa da kai tura da zuwa yadda ka zuwa da komai da kowa ba komai shi za a nuka wani wai wata kakara wani ba a wajen lafiya ce duk wanda ya sa masa ya ga kyau kuɗi a cikin banki Allah ya isa ta ce domin ba zai amfani ya ga kyau kuɗi wanda ba zai amfani da wuce ne zai da jama a kan wani wani a kai ba ya ce kawai da sun yi wannan kwakwai aka wura sai ba a karba ya ce kuma kan haɗa shi da gola to babu yadda za ka yi wai wai mutumin kan ni ma na gamsu da wannan cewa ya goɗin da mutane yana jin wallahi ba su da wata ne abubuwa ko abubuwan da suka fi amma dai kula da mu'amala kuma da imani yadda ya kamata gaskiya ba mu kai gaskiya na ba na yi gurin da ba na ni na uba da ɗan ana mutu a halarin ɗan yana haɓa na riga uban yana a can ne ɗan yana da zuwa wani babba wani gurin da mutane ya samu ya so da abincinsa da wannan kan wato gaba jikin biya zo da sannan da aka mutum ya zo da shi aka banki idan aka bar ma abinci sai ka kuka saboda tunani yake ko Allah bai karba ba ba shi ne ba ba ji a ji mutum don Allah ka gani hanyar koma da wani abu ji ne da sun abu kunya a gurin sa amma mu kana kallo yanzu ga yanzu an da fara su ke turo min wata mutane wani kauye a Maiduguri dajin ramu turuwa ce suna haƙawa ko za su abu Allah ni na zan su bidiyo ne aka yi da su wasu mata suka zo suka tara wani abu suka kai kuka suka rike matan kuka ga yara biyu wajen yara ɗari biyu ba islamiyya ba boko kan gombe wanda rashin sanin wato ya kamata ne kiwa ga wani irin wayannan amma kuna kallo yan bar sun dawo ko yau shugaban kasa ya raba musu gidaje da filaye a Abuja ba wai kan suna ko makaranta ba su zuwa ko makaranta ranar yi kike haka wallahi sun ga turu turu sun ga ramu turuwan ko da aje jawa su kwanta a wannan halin da muke ciki za mu ce mun ji ai din lalace wannan shugaban samu samu sauke Salman ba zai wannan kwawar ba eh ba su je gurin holewa amma gurin daukar nauyi da cewa ba zai saka shi a nan ba ba zai ba sun san waye ɗan adam amma ban da Najeriya a gaban mu gashi nan tana kallon mutane suna mutuwa a asibiti mutum zai yi rufe ka da buga magani za a rubuto ma mai kyau kake so sai ka sa kuɗi mai yawa ba halin da ake ciki to yadda magabata suke yi shine in kaza mutum yana da yanayi sakan yanayin sa yana da bukata ba mu da ya ka bai ya kula da amma bayan an roƙa din ne riga ta sai ni ne gode ka bai ko ka hada idan ka hada ki ka fara da wani da jin kunne amma da wani da ke kawai ki fara da mata to a wannan dai lokacin an dawa gurin ki yake da kai ورجل تتكلم بسبب استبابها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه جماعة أكيد أدوري لوكتين لأجي وقات السير وينزل متى نزل وقات الأبن ما يقال من الحديث إجابة الدعوة من السنة حرف الجرى هنا لدى السنة أنه عليه الصلاة والسلام na biyu ya ji wa alaman nan ya da'a da hali aw ma ta ba Allah ya ta'affal wajibi ne akan wanda wato ba jirawo shi zuwa cikin abinci ba lallai kada ya dace ya ce ya ji inda za ka je ma aka ce to koma to kamata ya ka koma mutum ya zo a gaje da wajen ce gaskiya ne a wajen mutum biyu ne sai dai mutum biyu sun yadda kai kai biyu ne a kace ka koma ka koma babu jawazu yake ki ba a yi zairu zairi ila dari man ya tiko da biyu da babu jidali babu da yake magana akan halatta ka nemi wani a yankin yanzu da za ka gidan wani ka nemi wani wani zo ka maka amma ila dari ne sai ku bi riga wa dari amma yanzu gidan wanda za ka kara da kyakkyawan aminci da shi cewa ko mutum da wani zai da shi wani ko da shi ba ko da ita za a yada cewa kai za ka ba da wani ya cewa da da abin da mutum ba ko bi aminci da ya ga duba ko ko zuwa da shi ويتحققه تحققا تاما kuma ita ne da cikin wata da cikin wata wata tafiya wani babu da yake cikin imani ala da an so za a samu shi kuma tare da yau mun ko mutum da yau ya ba da an ga da jira Abdullahi radiyallahu anhu ba ka ya da Abdullahi da Allah mu ke da shi da ma mu bi da kanda lokacin da aka aka da mu galani ramu kana ma'ala رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا ذلك الجنن الذي لا يؤمن ويؤمن بالسلم على وقت أنه أكيد يتحول به ألا يهدد هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا ألا يهدد أنجز الجزء وأنت اليوم وقبعته إلى الله أي إن ألم يجي جوة جنبية وإن ما تجيب تنقل ما تجيب وقلت جنبية هل عندك شيء أقول أعجبنا إلى الله فهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس جديدة لا جناد أهل جراد هذا يوم أن يسلم يجي الله فأخرج إليه جراد إذا بقى من جراد يلقى وسنكا جراد من ما تقوى النبي إذا قوم به جراد يقول أن تستوي له في في نساء من شعير أتمه قال إيه الذي تكمل ما يعبد من ولا نعبد حيوان ذلك إذا أما منا yake muna da wani karama akuya da kuciya da ke gani kan da kan karama akwai fadalatuha ya ne da kan malawa da kan kan wannan da yake cikin wannan kuma kwalo da ita goma da gidan jiya ita da فقال جابر إلى ملابنا لأن يجيب دين لوكسين بمجمع دين أوفيا إذا ما دين لوكسين لا جمع بينها كلنا ومزارنا دين ربنا جمع لا لا جمع دين لوكسين مجمع داري لا جمع لا جمع وكان أجل عديد ظلمتها الذي ينفع yake daina da wannan abu da zuba a cikin duniya sun ba wani kan ila da da la da shi ne duniya da ta gura mu ba ai salatu wassalam kana ji gudi la ta zaka ne da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani ba ka ko kunya da ni abu da annabi alaihi wasallam da wanda yake hudu abin da wanda ba na bi kenan kai ba shi da su ka kunya da kada gumi da zuwa annabi da bakin sa me za da wannan bari shi abin da yake yi ko kai yadda ta fi ƙarfin abincin da za a dafa domin ba shi da yawa ta fi kuma yaki a wajen mutanen yaki kuma da da zo guda ne sai kan da ne da al'adu gidan mu ba abu abin da ba za mu da azu ba abin da za mu da ba da za wata faridu da ya yi jin da Qur'an da ya ta Allah fa ta ran ku ina zuwa sai na rasa ma ka je ba kullun da je je cewa ga abin da suke yi wa kullu ya Allah sai ji ya mana da Allah da ba ya bu ai mata Allah min yan gore karamar aure wa anna ra'u yake kuma mun da wa sai da kama ariya da tauhid duban ne da zan cewa ba ko ne yawa bane wanda sai ne da ba kana ne da wanda muke yi fa ta'ala anta ya rasulullah fadhuki wa nafar ma'a ne cewa da kada ke mutum gobe ne na ba da uku zuwa uku kada uku ya rasulullah wuce da ba shi ka zo kai ne wannan mutanen ba tunda ka dai zuwa da kai wuta Kuri ba da nan da jin jama'a da kana amma da duk wannan kawai ne ne ke jira ya wanda da abin da ba da ya da kan abuja annabi ya ruwa da wannan abuja da ruwa ya ruwa يعني saboda haka annabi ya ce da Buhari ya ce ranar sallar ya kuma jami'an sallar gaba ɗaya inna jami'a kan gaba a tura ba wani hankali ne ba goyi ne zai ne mana abinci tura abinci ne amma a yaren ramadiya a abin ba hutu saboda haka a yau da abinci ya zama wani abinci ne dan nama kowa yi mai ce to me ya faru a hanya hanya da ya hanya kun gaggawa hanya hanya hanya da fara kun gaggawa kun zuwa ga roka to hanya ila ta ne da hanya kun gaggawa hanya bi هذا الإنسان ما هو هذا لا يكون هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الذي يجيبك الجزاء الجزاء ما لا يقول لك إلا كأن طبعا يجيبك الجزاء لا تنزل النفس نفسه والذي يدعوك الوراء في حق بيته هي لا تقوم كفر بيته وبركة على الدنيا ولا تؤمن في نفسك da na kuma fara bambam da kwallo a cikin da ne a ta abu a cikin da ne kira mu ba ne ne ba ji da yin jira mu in ji da da dawo idan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo mun da sai ga annabi ya zo mutane yana ji da tare da shi da mutane in yi da ba ai da kowa da ba abin da yake ne ba ke hadisin da ya tura shi ba da suka yi wani tura sai ka da gurin mata inda da ne kana da da yi ba ku ya kamar wai ka kai ko me yasa ne ba ka ji da gurin da muke da ba ka san mutane da yawa su da ba ka ji me yasa ne ka za a ya ka ka ke da kana da ko da ne ka وكل كلمة عن الذي يمكن سبب الذي أمد فيه في أي دين أمد فيه دولة فرنة هذه جواب بعد ذلك لما جابوا في التاريخ بعد ذلك ننوكما يوه أقول أقول في دولة فرنة هذه وكذا في الله إن كان له تبتال كم كمان كذا تعيش أبو تريد تجيء هذا wani wani malamin da yake za a ce ba mutu ka ce ya samu ba shi yace wani ya ce kuma na nawa yace ka fita shi ya yi kun je shi ta da ta dawo a dina shi ta fito da wannan kulle ba ba ta bi annabi ne da Abu Salam sai dauki kullun sai to bi a sani wa baraka ya tani albarka ثم عمد إلى برمتنا وغرناه وبانا sannan sai kasa da ne amada an gani ko sun ba amada ila gurbatina sannan sai ne saki wannan cikin ya jama wa ta yi ila zuwa kan cikin ya ita wajen mata to bi wa baraka ya sanya albarka sun ma kana sai annabi ya ce ulu kharijatan sabijatan fa qubbi ma'i ku jira wani yin gura da kurubi ta yi ya kai ya ku da yin gura da kurubi da ruwa ku ci gaba da rufe cikin yau ku hura ku hura wuta amma kar ku dauke ku ci gaba da amfani cikin yau kar ku dauke ta wau ba ku wannan da abin da kika biyo annabi Ali da Abu Salam a wajen mutum hudu biyar shida bakwai su dubu ne ayyuka masu gunya ba ku ci mu billah da ne na wajen ku da Allah sai aka zo a ta da ku yake mutum da wannan zai kowa ya ku kowa zai yi ku wal hafu sannan sai suka jiya wa inna burmatan ala ya'ikum kama hiya jadi jadi kowa ya ji ko ya ji a wajen wayar madina wasu ke gudiri cewa cikin yan mutara nan tana da kurkula da yake da take da ko kan mata rubuwa sai ta zama mana wani ajina na da wani wajen kuma kuwa shi ma kullum yana nan a yi da yake a kumbure da mai da yake da zama ba ta ba wajen dubu biyu kowa yana a kuma ga kulli da da na duk suna wani mutum misali kan ne da hadisi da zamu koya da rage hadisi tafsiru da mu'jizatu hikkiya ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawan da abu ne mu'jiza ce duk mun san da wannan cewa annabi alaihi salatu wasallam zai zo ruwa ne zai zuba da hannun sa ruwan bibi wato idan mutum ya ba amma annabi ya sa hannu ruwan kowa ya ga ya bai hada wanda suke wanka ba الذي إجابة الإيمان والكريم والكبير دعوة wato sai hausawa shugaban da ne kirawo da wani wanda yake mai alfarma in ya gani ko ya ga wata abu da kira na uku ma ta da alayhi sahabatu min al-isla bi ahwal nabi sallallahu alaihi wasallam yake sahabban da suke lura da halayen annabi alaihi salatu wasallam ya kamata a rika duba mutane da zama masu hangen nisa kan ba ku da labari a nan cewa akwai ne ba mai rabu sallah yana idarwa wata ruwa ya mana azalla da kan azali wallahi abu ya da rabe ya ko matsala yake cikin wannan ba wahala yana idarwa gidan su da masallacin yana yin sallama sai ga wani jami'a ce akwai abu da kuɗin ke bane yake wannan shi ne matsala wannan shi ne Ɗanin da ya ji mala a wajen da daga makamantar nan, yake ce musu, akwai lokacin da mala a zuwa ba aka je wani imami ba aka je wai ya cinye dubu sittin da masallaci. Mala a zuwa da yake ya cinye din don gwamku. Ya cinye da kuke mana ya rika mana. ya ko da kanke kuma ana ji zuwa ko ina ku kun da ba zuwa ku yace ba ya ko ban da bude masallaci ya rike ne yace ko kuma mutuwa ne tsakani da Allah kai da muna da tsora da sumala awan tazu idan mutum ya zo zai gina masallaci zai za a Saudiya ba mu ko zuwa ga dan jawo ko ka jawo gidi ba kai jawo wallahi sai gara da kaiwa akwai ma'aikata sai gine-gine yana amfani da mutu kan za ka kai idan ka kai sai a ce tuki kenan sai a rubuto ma a ce ga yadda muke son masallacin kai kuma za ka gina da da bandakuna kaza bankoki kaza shagogi kaza a gurin duk duk injiniyar da wajen a ba ka ce in bai kai haka ba in bai kai wannan standard din ba kar ka koma sannan za ka ɗora wurin limamai sannan za ka yi masallacin wakati ba za ka ba ba ba sai ka yi da wannan sannan za su gina masa wajen lafi wallahi sannan kuma zai zanto hukuma tana kula da irin gurin haka ba su yi amma kai ne yanzu za ka zo ka gina masallaci ba ka san ya ake sojin kudin fetur ba da waye ba ruwanka ran da ba a kunna fitila ba za ka zo kai faɗa yanzu ni ba lala ya ce ba shi na sa sola ba an samu sola a masallaci wallahi da masallaci ba wannan sai da shi din da za a rika zuwa duk sati wallahi ba zan ba Allah ba zan ba amma yanzu da yake sola ne bari in bai jiran da zai kowa ya amma farkon da yake to kai yana fara daga dubu shida lokaci guda goma dubu sha takwas kawai sai ba na yake wani lokaci ne zai kawai sai ba ba mai in ya wuce zai zuwa abu a nan fila wani ne na abubuwan da yau da gobe ya za ka kwatanta wa yanzu ka ko ka ci gabo ji ka ce wa wani ɗan kano sun fi kan maka da wani ne yau Allah ya yi mutum ne za ka gani ya ya ɗauki nauyin miliyoyin yake kashewa kuma ba wanda ya sani wai ka ga ya ba mun yi wani jawo an ce fa'ido khairi ko non that fa'ido ko ba san ki ba wani lokaci yana gurin ma yana tsaye a cikin magana kai sai ka tauna kuma tini ba ya so ba ku gani la nuri da min ko jaza'an wa ya jura ba ya so ku gode ba so yake Allah ya karba da bambanci wallahi da bambanci na hudu isi babu ikramu zaifi bi ashhar al'am an so za ku girma ba ko ka ba ki abincin wanda yake mafi jahili wanda yake ne dadin da idan na je ba ku ta gidan ke yanzu ka kawo abincin da na kawo ki ai ba ba ku ta kai ne ke ba dama na samu shi ne in gida na ma na bugun kuwa in dai irin wannan ne domin a nan in na gada man guri da ke zan tura riga da ni sai sun gida ke su ce ta nan ku karo ba abin da ya canja abincin da na kwana biyu ba mu ga wani gida ka ba Ini kami di kamar. Allah baba da kuma Yana da jiwa kake. Sai da bayar ba kana alayhi nabi sallallahu alaihi wasallam yana tawabi tawabu in yadda annabi yake da hannun da wannan ne ma al'adi da dauka yawa na abinsa shi abin da ya kamata idan an abu da kuma yanzu ne ba idan an yi wuri ma a bai kuɗi ko gari to ka gaba tare da ya ko ne ko wani direba ya ce ka da jirgin ba da jirgin yanzu ka ɗan da ke amma ba ruwan wani kuskure ne wannan kuskure ne ya kamata wanda aka yi kuskure ya aka sha wahala yanzu da ka shigo gari shi ma ya zan cewa yanzu ba a gari ko da ne ne amma ba ne ba ne yin da dole daga cikin malaman musulmi za ka mutu abubuwan da ake gaya mu shekara ishirin kusan ishirin yana hau ɗan malamin da kai ke makaranta amma yanzu ni ya gani na motocin da yake da su da gidaje da yawa amma har yanzu wannan bawa Allah yana nan aiki wanda kuskure ne wallahi kuskure ne kuskure yana nan har an ce yana ɗaya da shi mutane wahala yake sha ba an ce gani wannan ba daidai ba ne Akwai wannan mutanen da suke yi wa suke tare da lokacin da ba ka da kowa mutuwar ka ne na gaskiya. Yanzu da ka samu a yi, ka samu a yayin da ka ka samu. Ba daidai ba ne. Abin نجد استدل الإمام البخاري بهذا الحديث على جواز الكلام في الفارسية ما البخاري يا أهل تعلم في الفارسية قول لا سورة من الفارسية ولا رسول أبو سعيد الهندي يجوز لا يحدث من كمال أنا أنزل مالك رضي الله عنه قال قال أبو الهدى لأم سليمان abu dala da yadda za ku gane ko kuɗi ne ake dan gurin da yake haka ne yayi da kuma abu dala abu dala ya ga yawo ba ta san mutu da ne sai da kan da ne su sauka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga iba na biyo murya da wani da ran kai da wani abin da biyu murya baya ne da sosai ba da ne in ba abin da ne da ya ga mutum arifu bin jiyo an man jiyo abu da ya jiyo kun jira da na da alamar yunwa annabi yake bayan da yake ne ke kira da wani abu kana da abu da abu ba ka da da rafa ne ke yi shi da fito da alwaza shi ne ba ko ban kudi na alama ba ko kudi na alama sun ba haka da zai ba da na sannan ta fito da wani bayanin da wanda ta ce ko da bi ba ni inda nan ne wannan ba ba ko ko din da ta yi jeba cikin mayawo tarihi ثم تسلم لك يده ولا تأتي ببعضه sannan sai ka tsora amma a kan hannu ta nan na so irin yadda garin da jiya wajen zuwa ba sai ta nan na so sai a kan hannu ya ta hada da na yabu sai ka tsora in ma haka da mun ila da Allah da Allah da sun sai ji kake cewa ne ina da ya ya ai ba da haƙu ne ina da wuri ko da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin masjidi ina zuwa da sabon da ba masallaci ومن أظنها كلام في أبيت أحبيت وقمت عليه مني أعلمت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث لك أبوكا وإذا يجري كان أبو سيد أمين kan kwano ya da nan ya da wani da shi zai ba da shi kai ya yi ina zuwa shi kuma ina hankali ne da dawo kan mali sai ya ga jama'a sai hankali sai ya ga hankali ne sai ya ga ya kallon samu ba da zuwa ba a nan a cikin ba ka san yaro kana san kamar zai zuwa ci ma abu ba Ina na ba mu labarin wanda ya yi baro abokin da ya zo sai ga abinci abincin ya yi daɗi ne sai ne jira ya ce ko a karo ne sai abokin ya ce a karo a abokin da ya yi yaron yana zaune an karo abincin ana dawowa bayan an gama sai abin da shi ne da zai ci an ji ya da shi daga ko da yin tsarin nan da ya dawo ba ko ta da ya dauki hannu da ko da haka ya gama cin abin da sai ba shi ya dawo ji da ko da ya dawo da yaron da wato kusa da bako yana zuwa ji shi wanda ya dawo a nan wanda da ya ji sun zo imani kudu ya ji ya zo cikin kashi a halu eh za ka je wanda gode ya ba ya ce ya ko jikin kashi a zamu wannan ma abin da yake shi da gode aka yi bakin aiki a koriya wai ya ce wai mana kudu ba ya ce ya ko jikin kashi a halu to ban abin da ba ba ko bane kuma sai sai sai ka zamu zuwa da فدعوت به فوجدت رسول الله في المسجد ومعه الناس فقمت عليه فقال لي رسول الله النبي لا هل لنا يزيد ارسل ابو طلحه ابو طلحه يا ابو ابو yake wani sai ma akwai yanayin da ga gowon ya zo biyar wani ya raka ce ko wace ko ni kake san gani sai yi tuzi da kai nan ne da abu kana ne ko وقلت ما قال في الجنة حقا قال إذا هم يسير أبنتي ورجي أبوه يجي أبنتي أي هو تتعلم وقلت لهم النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه كان الذي يقول لك كده وانا لما انا انا بيجي يزود يقوم تقوم أنا وقعت بيوتي وسألت من أيديهم أن الذي ليس بني ما أحسن كانت لديك حتى جئت أبا طلحة حتى تنجي هنا أبو طلحة فأخبرته هنا ما جل أباني فقال أبو طلحة يا أم سليم أبو طلحة يتواجه أم سليم kan ja رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس Duganin wurin yayo yayo mutu gayya ya zo da jama'a laisa indana ma min ilmi kuma kin san babu abin da zamu gwada فقال جل الله ورسوله اعلم الله da manzansa sun suka magani Allah da yasa suka so yanzu ai ya san ba kudi to na saka da mu kawai kin Allah ne sun kudo shi ya kawo su waje kin ya samu ba wanda la ta abu da Allah ta da ke Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu ana yin zauni fito zuwa da Annabi alaihi salatu wasallam أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه da Abu Talha da Nuh alaihi salatu wasalam suka biyo suka tawo fakare Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam halum ya umma Sulaim ma inde sai ya ce umma Sulaim kawo mu abin da yake gurin abin da ya rage na kina abin da ka auki adan zalika al-khuf sai da ko wannan gurasa da kake kullum gurasa ko gurasa da kake gurin da ka kawo فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففك annabi ne da hajjar islam ya yi umarni aka buɗe wa aka raka ummu sulaimi hukatan ummu sulaimi ta zo da wato kandu ko kuma wato mazubi ina ummin jirgin ce ba mazubi ne abin da za a zuba kwantenar da za a zuba shine hukatan wato nada wa aka raka ummu sulaimi hukatan ba'ada masu wannan gurasar da ta zo ta zo a cikin kwano shi ta sami al'idan ta samu rogo abin da mahadi ta fara a kai sun magana da sura na sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam yace ya bani fi ma ja Allah wa an yakula ya roka abincin ya toba abin da Allah ya nufi da ya toba sai addu'a kenan sun magana da ne yace idan ya ga sai ku je ku je ku go ku shigo abin da mutum da a je goma ba su farko mutum goma su shigo aka ba su umarni suka shigo ba a jina lauka aka ba su izini ba aka zuwa ta ce yau suka fi suka goji da kudi sun makara ji suka fita sun makara haka kuma cewa idan da aka a kuma cewa wata goma ma ta shigo goma da biyu ta shigo ba a jina lau aka ba su izini ba aka zuwa ta ce yau suka fi je suka goji sun makara ji sannan suka fita sun makala sai ce idan da aka ku kara ma goma umarni su shigo ba a gina launi ba su umarni ba aka ruwa ta sai yau suka ji an da suka goji sun makara biyu sannan suka fita sun makala idan da aka annabi ya kuma cewa mutum goma su shigo ba kana kaum kullum wasu yau ba za a yi mutanen nan kowa sai da yake ku wal qawm sab'una aw thamanuna rajulan a lokacin mutum saba'in ne ko tamanin kowa sai da yake wannan abincin da mutum ɗaya sabuwar na jari ma na mutum uku ne ko hudu ko biyar ko zuwa bakwai zuwa goma amma na hana tsammani ko na zuwa musulmi kwanin mutum ɗaya ne ko dan kuma su dubu ko da yake haka ne su kuma su dubu ko kuma sabai Ummu Sulaiman din nan da ya an ga an gane da ita ce wato zarafin asali kullu na wal min al ansa asali mutum da ne malik ne ya bi wanda ya yi ya yi ya da daga baya ta auri ta auri abu daya da dajin da kuma gini ne musulunci da an ce abin da ya janyo ma shi mutum na da ya ai kawai jin ta musulunta ne ke fushi sai da musa da ya ji can wasu ka ce ya fada ruwa ya mutu wani aka ne kawai ya mutu a haka saboda ya musulunta to abinda za mu koya hadisi ma yau kazu min al-hadis ila hadisi ilmu min alami nubuwati rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana nuna wani ilimi wata alama daga alamomin annabta annabi alaihi salatu wasallam sannan na biyu wato ilmin nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna hadha al-qadim sayasiruhu sayasiruhu Allah ta'ala cewa yawa an lumun gaba yadda annabi alaihi salatu wasallam yake da san madani cewa annabi alaihi salatu wasallam a wannan abin da Allah zai yawa kai sai shi halkan kafi kuma yake yi al'umma ne yawa wannan yana da wannan madaniyar ina ganin ga mu daya lokaci ya yawo wannan muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan ka wannan muka kuskure Allah ya jabe na karshe muna yi ta ta'aziyar mu gaba da da ne da su iyayen mu kuma wanda ke wa dini hidima Malam Abdulrahman da aka sani da sarkin musulmi imamu masallacin lera wanda Allah ya wada kuwa yau din nan an kai shi da azhar ko takawa babu kamar yadda ake faɗa ita rayuwa har abin da zai ba su sha'awa mala abdurrahman zai yace amma duk wanda ya san mala abdurrahman ya san cewa zaman shekara ashirin duk wanda ke gefen gurin za su gaya ma masallaci tun kawo a yi wannan ginin tsohon masallaci shi zai fito ya buɗe ya share ya kira sallah wani lokacin kuma ya sallah shekara ashirin bai taɓa gajiyawa ba kuma duk da muka zo muna ni dai na san amma da awal mun yi magana da shi dazu sanadiyar duk wanda kuka ga suna karatu a gurin nan da gudun muwar mala abdurrahman saba'in ne saba'in sun je san da wadan akali ne san ba muna karatu cikin kandu wani malam zakariya yana aiki a jami'a shi kuma mutumin zane yana zuwa karatu na cikin lokacin mu muna hada wani mubara lokacin shi ne ya kawo masa labarin cewa kaza kaza shi masa shi ya rika kafirin da Allah ana dayyo da har muka gamu ina ji wanda suka yi baka a cewa lallai ya kamata a saka karatu a jira to mala awal ya ce shi ma shi ya masa wannan to ni ma sanadiyar zuwa na jira gaskiya da gudunmawar sa ne yawa da shi da malam zakariya to kusan za ka iya cewa duk wanda suke karatu a gurin shi ne ya yi wannan filar kaji ya kafa wata sadaka jariya mai ƙarfin gaskiya ta bi ga masallacin kansa gudunmawar da ya bai bayan Allah wayannan abubuwan su ake so a kalla wanda idan mutum ya tafi ya bar duniya za a yi ta kai sama da kasa su yi kuka akan barin ta duniya kai wa kanka tunani in ka mutu tsakani da Allah ba wai ganin ido ba za a yi irin wannan alhinin ko ko za a ce Allah ya gwara da Allah maɗaukacin sarki ya sa wa ya tafi أقول لهم أبدا فقل يا دابير القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فما بقيت عليهم السماء والأرض ko abuwan da sun mutu gaba ɗaya sama da ƙasa kuka suke yi abuwan da kuma sun mutu da mutane da kowa ba har da ko an ce mun gode wa Allah an huta da dai da sai ko tunani a kan kanka kana da wannan rakotin ba za ta dauke da dinin Allah ne kai wa addinin Allah dan kada za a gani ne kai kuma kuna ji kuna gani bi ana kallo rayuwar nan muna ji muna gani ko ka shirya ko baka shirya ba sai ka tafi wallahi ina yau fara kai tunanin da ma ba in ma ba babba bane to matashi ne tunanin da za a kai baban wasu za ku baban ya zauna kare mu ne tunanin ina kai baban wasu ba baban ku yana nan kai na ka tafi kai ya hada fara Allah ya gaba yadda kuke kai baban wasu a je a dawo kai ma wata baban ku za a kai ko ka yi da ko da wannan shine abin da ya kamata mu lura muna yawa bawa Allah nan wato muna ji ta masa zato muna fatan halayen da aka faɗa na alkhairi Allah ya tabbatar masa da Allah ya yi masa jinya da yayi jinya kwarai da gaske ya ɗau lokaci baya fitowa masallaci to Allah ya sa gaba ɗaya tankarar zunubi ya kai masa Allah ya zai masa kurakuransa kayan da yi bari Allah ya kula da Allah ya ɗauka cin sarki ya sa su ɗauko ɗabi'u irin nan domin irin wannan ne ake cewa an bar riga sai a gaya wa yaron wajen nasiha cewa mahaifinku ya bar riga wani zai kokari ya sa in ba an bar rigar da aka rage ta kuma asara yawa amma ta yi idan ba shi ya bari ga wani ya iya sata kuma abin da yake nufi da wuya shi ne ayyukan da zaka kai wani ya dora a kana ga wani bawan Allah ko mu sani lokacin da mai hun biyar ko ana ta faɗa cewa yayi kaza nake kira ban mai ba ba ya kuma ka kaza shi kalu wale ne wannan shi ne in dai mai hun kai wannan garda ya tafi to riga ya ban ma ya kamata ka kokari ka tsaya in ba ka kauce wato ya kuma ka wuce shi wato kar ka gane ko ba ya haka ba fa kullum wannan abubuwan da muke shawara bayan Allah idan Allah ya yi ma dukiya kai ta wannan hanyar Allah yake so ka shiga aljanna bala jiraban na tabbatar mun ja ta taurari na tabbatar ina da kuɗi ya ji da wannan abubuwan da yake domin har baya fitowa zai kira na waya wani lokacin ya ce ayan kaza ne kuma an ce kaza guri kaza sai ce ba an iya burin da ka a bai ce magawa da kanji Allah ya sa ya yarda da wani lokacin da don zuwa ya ai kaza kaza kaza in kin wannan duk wannan gaban farko farko ko farkon kwanciya yana cewa duba da zaman tafsiri a wajen zai da tambaye ni wannan littafi nake duba sai wanda nake zuwa gurin tafsiri da jina wa kake ne amma ba shi kadai nake duba ba sai ma gwamnati ko ce ne amma na kan duba wasu sai zai zo duba ya duba ya duba in ya gano wani abu musamman a surorin kannan nan sai ji kuma an ce ka za ta yana da wannan kokarin sosai to muna ba ta Allah ya yi mata abubuwan da yi na alkhairi Allah ya tabbatar maka idan Allah ya baka kuɗi da kuɗi Allah yake so ka shiga aljanna ba da azumin litinin da alamis ba yawwa azumin litinin da alamis kaban mu mu yanzu ne sai amma kai ka dogo kuɗi ke yi aikin Allah shi ne kawai ko kuma ka hada dubu yawa domin mai zaru wani jinna ba dole ma kai ba ko dan kai saving a baba da din nan ai dole ma kai da wani jinna da alamu je wai ya ga wuce da ne ce wai branch da ba wani branch da dole shi ai ka gora wa da dole kai ba so da haka wannan shi insha Allah ta'ala ranar litinin mai zuwa akwai littafi da zamu fara karanta shi a masallacin hidaya mun saba di shekara mu karantar da littafin azumi to mun samu wani littafi a waga kusan an samu kusan mutum mutum biyu sun yi da bayan yana da bayan suna ga kusan yin da akwai da cikin da da bayan da bayan akwai nan kuma da yi da survival da da survival da ake saboda haka muna da survival da ake da in sha Allah ta'ala za mu fara wannan karatu ne ranar cikin muna da karatu hudu muke tsara da mu kammala da za mu insha Allah ta'ala kuma rabar da rabar da domin ya fara tunatar da mu ibada domin duke kan addini da ya kawo da lokaci ta tana da mutane cewa lalle za ku da rauni da bukata da kuma mutane sun barwa zuwa ita kuma kuma kan da kai da wajen da mun ba da mai da yau don ja da lawan da ji kuma kuma da mu ta ce da rauni ne da kai na na na yawai akwai akwai matsalar da hujjojin nasu bayan da guda musu kuma yau na so muka yi magana a kan matsalar da wai da guda da jami'a kan kare ni aka fahimta da ta fara da ruwa kai na yaji fara da ruwa ta tsakiya ko ta dama ta tsakiya da ilimi saboda ana ana kafa da saboda haka suka ce jiran za a ba kowa ya ce suka ce za a ba na na a da ba wata ruwa muke ba muna nufin idan lafiya lau idan za a bada sauri kawai a jira an kira ina ya kamata a bada sauri duk kuɗi da suka ce a ba ba ne da ba ba mu ba ba mu ne da mu Kila kowa ya da suka ce a fara sauri, domin ya zuwa idan za a fara sauri wani ya faru ta hagu ko ta dama. duk wanda ya ga dama za a fara da shi da ko bayan ne ba haka ne dole ya yi saboda na su wasu suna da mutu wani ya ce shi sai dama za a fara wani ya ce ta tafiya to kuma ga shi da gini su kai ban wani ko da su ba وكان هذا الكلام طبعا أو نعلم كل الآيات التي ما يعلم سوى بعض بعض المتوجين وغيرهم وإذا كان منهم طبيعة القرآن لا يفعل سوى هو هو يقول هذا مثلا هو أكيد أيدوه بعض المتوجين سيوتهم وغيرهم لأن النبي لأن الله كتب sannan idan bayan an riga an tsaya ta waɗannan sun tsaya a gaban ne to in ka zo da su ne za ka kawai da hadisin da na aisha قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه سيرهم إلا نعوده وكرسله وفي شأنه كله وزوجه أبوه في سكره حديث أنا بيقول بعيد عن الذي وإيه الذي يسكن كونه أنه عليه الصلاة والسلام لهم أبوكم معنا يقولون ولا سوى الذي يحسن دام الهوى saboda haka matsayin fara sauri kun kullu da rawa da matsala ce sun ji ta hajiya amma wanda suke cewa bayan sun gaba sai su gaba bayan ne za a kama sun kira yi wa dalilin shi domin lokacin da liman ya samu matsala ya yi samu matsala ya fita daga sauri kawai ya fito sai na gaban da ya shiga ai na ga wanda yake bayan zai zo ciki lokacin da an zarta da amma idan kullum abin da nake faɗa idan ka riga ka ji kuma Allah shi sai ka tara an yi kawai farko na biyu kuma su sun faro da dama ba daga kaciya ba to ba sai ka fara haka kawai sai ka nuna shi da ne wannan kawai da shi da sun faro to shi ke nan ka ga yadda ya mutu nan gaba da yadda ko kuma kai za ka fara to fara kana amma idan ka ji an faro ba ne shi ba ne juna da nan amma bayan an riga an an an shiga sau na farko ya ce da na biyu wani ke da ya wani wata kanyar ba kawai ya hagu ne ya fara da hagu karka bi ko da ya fara da hagu karka zo ka bi ko da ya kai ya wani gabo ba ya fara ke so na hagu da ya fara da hagu karka domin abin da yake yanzu ko kai ta ne sun ne biji wallahi ba Allah wannan shine ne a kasance kaga mun yi alƙawari da kowa da samun jari kai an mana zuwa da ne kore ko malam amma da mu da kamar ya yi dai kai da sun ba ta mu kai mun yi da shi da ran zuwa kamar da ran jari ko dan jiyo shi sai ya dawo mai mura da zuma an kama da zuma dan a kawo da ran jari Kalau awal, kalau jaya, kalau saya jaya, kalau akan bawa, saya ini baharu. Dia dia bukan lagi ini. Ayat. Awak nak kena. wannan babba Allah ya yi Allah ya kanta da ba Allah ya yi masa tsaron ka iya mu da Allah mu da za mu da Allah ya ba Allah ya yi malaman mu da iyayen da suka rayu ana tsara musu tsoron kana da mutane muna Allah da ya yi da wa kasar mu da ke cikin kuncin rayuwa da talauci Allah ka yi wa mu kuma da Allah mu cikin sai duk abin da yake lamu Allah ya so kuma mun ba da Allah da ya yi da ya ka wa da ya da lafiya da inganta lafiya da abin da ya karo da Allah da mu Allah ya mu wannan da ta dawo da wannan da dawo da kuwa da Allah da ya lafiya kuma da Allah da suna yin da wa da kuma kuma da ta da kuma Allah da shi ya wannan Allah ya so da hanya bari اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا بالامن لا يجعلنا خافك وارحمنا واتبع عبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين